الصلاة فرائض الصلاة فلمن صلى فرائض الصلاة ست عشرة شروطها أربعة مقتفرة تكبيرة الإيرام والقيام لها ونية بها تدام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأصول yace fara'idu sallati farilan sallah ne sittun ashara goma sha shida ne haka ne? ko sitta ashara goma sha shida ne shurudu ha sharidan sallah kuma arba'atun guda hudu ne mu'tafira wanda suke biye da ainihin farillai din yawa muftaqira sun ce gyara ne mu'tafira shine mai kyau ai muttabi'a ka duba ta hakikin yan magrib din nan zaka ji sun sa muqtafira shine mai kyan zaka ji sun ce eh muqtafira shine mai kyan ai muttabi'a wani yana sa muftakira yan wato muftakiran suka ce gyara ne a nassin asalin muqtafira ne bil kaf muqtafira wato ya tabdili shi ne mutabiya kenan takbiratul ihrami wal qiyamu laha waniyatun biha tudamu yace takbiratul ihrami farko dai farillai na ainihin sallah shine kabbaran harama wal qiyamu laha da tsayuwa domin kabbaran harama waniyatun da yin niyya wanda tudamu za dawwamar da niyyan biya tare da sallan ma'ana tun farkon sallan har ka gama sallan ya zama kana da niyyan sallah idan kana cikin sallah ka warware niyya kace ka fasa sallan shikenan ta baci musamman nan ma turamu ne kun tudam turam tudam a tudam din zai fi kyau in ka ce turam wanda aka yi nufi ya zama kamar cikon baiti amma tudam din ai yana da cikin sharadi sharadin niyya ne sai ka dawomar da shi a dukkan sallan gaba daya fatihatun ma'al qiyami war ruku haka nan karatun fatiha ma'al qiyami tare da tsayuwa ma'ana tsayuwa domin karatun fatiha shi ma farilla ne war ruku'u yin ruku'u farilla ne war rabu minu daguwa daga ruku'u ma farilla ne was sujudu yin sujada bil kudu da kaskantar da kai ka daura goshinka da tafinka da gwiwanka da kababuwanka duk akan kasa ka kaskanta ga ubangiji farilla ne war rabu minhu dagowa daga sujada shi ma farilla ne was salamu yin sallama farilla ne wal julusu lahu zama domin sallaman shi ma farilla ne wa tartibu ada'in jeranta bayarwan ka yi su a jere fil ususin a cikin gugu a cikin asalinsu ka yi kowane ainihin farilla a jere farilla ne ma'ana usus din nan ai usul ne asalin farillan ka yi su a jere sai ka yi kabbara harama ka yi karatu sai ka yi karatun kwaciya sannan ka yi ruku ka yi farillan a jere amma ba dole ne ka jera farillai da sunnoni ba misali mutum ya zo zai sallah da ya kabbara harama sai da ya fara yin sura sannan ya karanta fatiha sai mu ce ya bar sunna sallar ta tau yawwa amma da ya zo bai karanta fatiha ba sai da ya yi ruku'u ko da ya zo fara sallar bai kabbara harama ba sai da ya yi karatun fatiha sannan ya kabbara harama sai mu ce ya rusa tartibin farilai sallah ta baki aha wal ijlalu jeranta abin nan daidaituwa a sallah farilla ne mutum ya intisabul qama ya tsayar da tsayuwan shi ya tsaya daidai mutma'innan kuma ya zamo yana mai nutsuwa bil kizam da luzumta ma'ana ya luzumci farillan sallan gaba ɗaya da nutsuwa duk wani aikin da yake ya nutsu sannan ya na gaban shi tabi umamumin bi iramin salam haka nan biyayyan mamu mamu ya bi limamin shi bi iramin a kabbaran harama salam da sallama wayannan abubuwa guda biyu dole liman a mamu ya bi liman dama wai hausawa suna cewa a mamu akwai wan liman akwai abokin liman akwai kanin liman wan liman da abokin liman duk ba su da sallah kanin liman shi yake da sallah wan liman shine wanda zai fara yi kan liman yayi bai da sallah abokin liman da za su yi tare da liman shi ma bai da sallah amma kanin liman wanda zai saurara sai liman yayi shi ma yi musamman a kabbaran harama da sallama an kai da liman ko kuka yi tare baka da sallah sai ka bari liman yayi sannan kai shine yace tabi'u mamumin bi iramin salam amma sauran abubuwan yi tare da liman bai halatta ba sai dai kuma baya ɓaci sallah amma kuka yi ruku tare ko ka ɗago tare baya ɓaci sallah eh wan liman da abokin liman da kanin liman abokin shi ne wanda suke yi tare wagu wanda yake riga shi kani kuma wanda zai saurara niyatu ittida ka san malaman kasan hausa din suna ka irin wannan hikimomin saboda mutum ya rika tuna karatun shi da su saboda duk abin da aka baka wani hikima a kan shi za ga wannan nasin zai shiga kanka ba za ka manta ba niyatu ittida niyan koyi da liman shi ma farilla ne ga mamu kaza haka nan al-imamu shi limami yayi niyan limanci fi kaufin cikin sallan tsoro wa jam'in da sannan da za a yi jam'in tsakanin ko magaruba da isha ko jam'in arfa da sauransu jumu'atin da kuma sallan juma'a mustaklab da sallan halifantarwa wanda aka sa ya mai gurbin limamin da matsala ta same shi kamar yadda muka karanta da ko sai shurudu siyati salam haka ne shurudu ada'i salati sharqu hal istighfar tuhur qubus eh haka ne sharɗu hal istiqbalu durul kabasi wa satru auratin wa durul hadasi bi dhikri wal qudrati fi ghairi al akhir tafriqu nasiha wa ajizun kasir nadban yu'idani bi waqtin kal khada fi qiblatin la ajiziha aw al gida yace sharɗuha sharadin sallah ne al istiqbalu shine fuskantar al qibla ɗurul kabasi ke tsarki na najasa a gurin sallan ko rigan da ya sa ko jikin shi wa satur auratin sai kuma suturci al'aura sharaɗi ne wa ɗurul hadasi sai tsarkin kari ya zama yana da alwala ba ta karye ba sharaɗi ne to kaga wayannan su ne sharaɗan da a can ya ce mu fita fira nan sharaɗai guda hudu wayannan su ne hudun amma wayannan sharaɗan bizikiri wal kudirati da sharaɗin sai in yana tune kuma yana da iko fi gairin asir a wani na ƙarshen kan na sharaɗan guda hudu ne ko to banda wannan na ƙarshen wayannan uku na farkon sharaɗin su zamo sharaɗi a sallah sai in kana tune kuma kana da iko da man cewa kai ka rasa su ko kuma kasawa kai ka rasa su a nan kai sallah za mu ce sallar ka tayi amma banda wannan na ƙarshen waɗurul hadasi tsarkin kari shi tsarkin kari kamar rashin alwala ko mutum man cewa yayi da bashi da alwala yayi sallah daga baya ya tuna zai sake sallah har abada sallah ba ba ko gajiyawa yayi ya kasa yin alwalan sai sallah ba alwala har yanzu zai sallah ba ba shi yasa yace fi gairil akir a wani na karshen a uku farkon nan dole sai kana tune ko kuma kana da iko yace tafri'u nasiha wa ajizun kasir resantuwan nasiha wanda ya mance wa'ancan guda ukun wa ajizun da wanda ya gajiya daga wa'ancan guda ukun resantuwan su din kasir yana da yawa ma'ana sun yi reshe reshe da yawa tafriqu tafriqu ai daga farqu ne sun yi re ma'ana suna da zaka ji farki farkin hukunce hukuncen wanda ya mance ɗaya daga cikin hukuncen ko wanda ya gajiya daga ɗaya daga cikin hukuncen to ya reshe reshe wannan hukuncin shi kaza wannan hukuncin shi kaza shine ma'anar tafri daga ainihin far'u ne nadban yu'idani bi waqatin yace idan mutum ya mance da ɗaya daga cikin wayancan sharaɗai guda uku ko kuma ainihin ya kasa ya gajiya daga ɗaya daga cikin sharaɗai guda uku nan to yu'idani ko wanda da cikin wanda ya mancan ko wanda ya kasa za su sake sallan bi wakacin in akwai sauran lokaci kuma sake wa manaduban a matsayin mustahabi wanda ya mance ko wanda ainihin ya kasa shine yace kal khada fi qiblati kaman wanda ya kuskure a fuskantar alqibla ba mun ce mujtahidi ya ijtihadi ba mukallali kuma ya je ya takalidi da arifan ba to yanzu gashi mujtahidin ne yazo ya gama ijtihadin shi sai ijtihadin shi ya nuna mar anan Borno nan ne alqibla sai da ya kalli nan din ya gama sallah yayi sallama kawai sai ya bayyana gare shi gayi nan zahiri ya gane ashe inda ya kalla ba nan ne alqibla ba gayi da alqibla yake kaga yayi sallan da ijtihadi amma ya kuskure wa alqibla to bayan ya gama sallan sannan ya gane cewa inda ya kallon kuskure ne yanzu shi ma yu'idu bi waqatin nadban zai sake sannan akwai sauran lokaci sannan sakewa mustahabi ne ya sake kaga lokacin sannan ya wuce ainihin sallar sa tayi mun gane wannan to kaga a can ya ce yu'idani bi waqatin ko sai ya ce amma la ajizaha banda wanda ya gajiya daga ainihin kibla wannan damirin haɗin damirin kibla ne ai la ajizu alqiblati banda wanda ainihin ya gajiya daga kallon alqibla misali ya tabbatar da nan ne alqibla amma bai da lafiya shi kuma yanzu da aka mar alwala sai aka jingina shi aka ce bari liman ya zo za a zo a juya ka na'am sai ga shi limamin ya zo an tada sallah shi ba zai iya juya ba kuma ba mai juya shi kaga wannan gajiyawa ne ba wai ya mance ba ne sai sallan a haka nan to yanzu wannan ba zai sake sallah ba Na'am.
ba ma musahabi ba ne sake sallar shi ta yi kawai Na'am.
shi ne la ajizaha banda wanda ya gajiya daga fuskantar alƙibla awil gida ko kuma wanda ya gajiya daga suturce al'aura a cikin sharɗin ba akwai satu auratin ba to wanda ya gajiya daga suturce al'aura shi ma yayi sallah tsirara ko ya samu tufafin bayan sallan ko da sauran lokaci ba zai sake sallah ba kaga shi yasa yace tafriqu nasiha din wa ajrun ka ce kaga ya rasanta yace wa ma ada waja wa kafful hurra na'am duk abin da ya waninci waje fuska wa kaffa da tafin alhurra ya wuce ba baiwa ba Na.
ya ji busatiru yana waje ba ta rufe shi banda tu- fuskanta da tafin hannunta duk jikinta gaba ɗaya dole ta rufe shi kama fil aura kuma hukuncin rufe fuska da tafin hannu kamar hukuncin rufe al'aura ne idan ya mance ko ya gajiya muka ce zai sake sallah in akwai sauran lokaci mancewa yayi in gajiya waye yi sallah haka nan ba zai sake sallah ba to yanzu ita ma mace idan ta yi sallah al'auranta a buɗe in mancewa ta yi to za ta sake sallah in ta tuna amma in gajiyawa ta yi ba za ta sake wanne ta gama sallah na'am lakin sai dai lada kashfin li sadrin duk lokacin da mace ta yi sallah kirjinta a buɗe au sha'ar ko gashin kanta a buɗe au ɗarabin ko wani gefen ta hannayenta ko ƙafafuwanta a buɗe to tu'idu fil waqati za ta sake sallan fil waqatil muqar a lokacin da aka tabbatar wa wannan sallan in ji akwai lokacin sallan bai wuce ba za ta sake wannan sallan na'am sai shuruɗul wujubi wasu hako Mm.
شرط وجوب هنك من الدم Mm.
بقصة أو الجهوب فعلمي na'am فلا تبا أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول yace sharɗu wujubiha sharaɗi na wajabcin sallah ne annaka shine tsabtatuwa min dami daga jini ya zamo ba ta jinin haila ba ta jinin bi tsabtatuwa daga jini yana tabbata bi kassatin da farar kassa wani farin ruwa ne da yake fitowa bayan jinin haila awin jugu ko bushewan kasa ne irin abin da ake sakawa kaman ah, abin nan yawa me suke ce masa yawa kaman irin wannan fadin ko kuma auduga da suke sakawa to irin wannan abin aka saka ya dan jima aka cire a bushe an samu jufo falam kai sanin haka ɗaya daga cikin biyun nan hanyar da ake sanin jini ya ɗauke kenan falaka ba ayyamahu kuma ba za ta biya sallan ayyamahu kwanakin jinin ba duk lanakin da ta yi jini a cikin su ba za ta biya sallan su ba sun madukulu wakacin sannan sharadi na biyu shine shigan lokaci fa addiha bihi ka ba da sallan a lokaci hatiman bisa wajibi a kullun ke faɗi ma'ana ina faɗin cewa ba da sallah akan lokaci wajibi ne sunanu sala sunanu wa sunonin ta biya sura karatun sura ba da waqiya bayan fatiha waqiya ismu asma'il fatiha malikiyani tare da tsayuwa ma'ana sunna ne kai karatun fatiha kuma sunna ne kai ta a tsaye awwalan wasaniya a raka'an farko da raka'a na biyu kaga idan kana karatu in je kai fatihan a tsaye sai ka jingina kai sura zamu ce ka bar sunna amma sadar ka tashi jarun bayyana karatu wa sirrin da boyewa bi mahallin lauma a guraren su duka sunna ne takbiruhu kabbarorin shi da zai a sallah duk sunna ne illal ladzi taqaddama sai dai kabbaran da ya gabata a farko kabbaran harama farilla ne kullu tashahhudin kowani sai ya sallah sunna ne julusu awwalu zaman farko sunna ne wasani zama na biyun shi ma na tayyan sunna ne amma la ma lissalami ya sulu banda zaman da yake tabbata ga sallama wannan zaman da zaka yi kai sallama farilla ne وسمع الله لمن حمده فإن سمع الله لمن حمده فسنة ne fil rabbi cikin dagowa min rukuyi daga rukuyin shi aurada zai tilgo da shi alfazu mai sallah shi kadai zai tilgo da sami Allah liman hamidahu wal imamu haka nan liman shi ma zai yi kaga banda mamu kenan haza eh aurada alfazu aurada alfazu alfazu makaɗaici ne sallah shi kaɗai wal imamu da limami aurada duk za su tuzgo da sami Allah wa liman hamidu ma'ana za su kawo shi idan aka ce wurud shine zuwa shan ruwa a sudur kuma ta dawowa daga shan ruwa aha yace haza ukida wannan sune sunnoni da aka karfafa ma'ana sune sunnoni masu karfi wal baqi sauran sunnonin kuwa kalman dubi kawai mustabai suke fil hukumi a cikin hukunci bada da ya bayyana iqamatun iqama sunna ne amma mara karfi sujuduhu ala yadaini yin sujadan shi akan hannaye wa darfu rijlaini da gefun kafafuwa misal rukbatayn kwatan kwacin guyoyi daura goshi akan kasa shine farilla amma kafafuwa da ainihin guyoyi da hannaye su zama suna kan kasa lokacin sujada wa'annan sunna ne kuma sunnan ma marasa ƙarfi in satu muqtadin kawaicin mai koyi da liman bijari inda liman yake bayyana karatu sun warrak sannan mai da sallama alal imami bisa limami wal yasari da kuma mai da sallama gefen hagu in a haddihi idan akwai wani mutum ɗaya a gefen hagun da suka yi sallah tare wa za'idu sukunin da abin da ya dadu a bisa ainihin nutsuwa a sallah nutsuwa ajinan nufi ko a cikin ɗan ka nutsu ka samu farilla to abin da zai dadu a kan wannan nutsuwan sunna ne lil hudur saboda ka samu cikakken huduri a sallah suturatu gairi muqtadin kafa sutura na wanda ba mai koyi da liman ba sunna ne amma mai koyi da liman liman shine suturan shi khafal murur wanda ba limamin ba ma wanda ba mai koyin ba khafal murur in ya ji tsoron wucewar wani amma ba ka tsoron wani zai zai wuce ba sai ka sa sutura ba jaru salami bayyana sallama kalmi tashahudi kalman tahiyya din bayan shi kanshi tayyan sunna ne zaman tayyan sunna ne karatun tayyan shine kalmar tashahudi karatun tayyan shi ma sunna ne wa an yusalli ala muhammadi haka nan yayi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tayyan karshe sunna ne al'azan sunnal azan eh eh ai wannan baikin shi kadai ne yake magana kan kiran sallah sai kasur sura ko hada su in ana ku hada su sai mu sai akwai mun duba amman duba za mu da eh eh mai uku nan ke ya ce sunnal azanu ai na bi karatun duka wani bita ne dubu bita da wani wa kasuru man safara sunnal azanu an sunnanta kiran sallah li jama'atin ga jama'a banda mutum shi kadai a tabbar da kuma jama'an da za su aikata za su zo da sallan farilla banda sallan nafila lokaci farilla ma sai akan lokacin shi banda wanda lokacin ya wuce za a yi wa gairan talaba kuma jama'an sai suna neman wasu su zo su yi sallah tare amma idan ku iya ku ne za ku yi sallan ko kun kiran sallah ba mai zuwa ba ma'anan yin kiran sallan ba sunna ba na'am kasrul salati wa kasru man safara yin kasarun wanda yayi tafiya yayi tafiyan arba burjin tafiyan burji hudu zuhuran yayi kasrun sallan azur ishan yayi kasrun isha asran yayi kasrun la'asar uku nan su ake wa kasru kuma zai ta kasrun ne ilahi ne ya kudu har zuwa lokacin da zai dawo mimma waran kuna ilaihi in qadim kuma in qadim idan ya dawo idan ya gabato zai mimma waran kuna ka gane mimma zai fara kasar ne mimma daga inda warar sukuna ya ainihin zo bayan gurin zaman shi in ka wuce inda kake zaune a nan za ka fara kasar sannan ilaihi in kadim in kadim idan ya dawo ma ilaihi a nan inda ya fara kasar a nan zai daina kasar mun gane wannan muqimun arba'ati ayyamin yutim wanda zai zauna kwana hudu a garin da ya je shi kuma yutim zai cika sallah ka je garin da niyan kwana hudu to in ka sauka a garin zaka cika sallah sai ran da ka taso zaka dawo sannan kai ka sallah alhamdulillah za mu sauke da nan ba za mu shiga da